نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد za mu tashi inda malam ya ce fal'amalu zahiratu wal batinatu tusaddiqul iman الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان وبها يتحقق كما قال تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله وأن الله حكيم رحيم في تقديرها وأنه أعلم بمصالح عبده هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة كما قال تعالى إن الذين, قا... إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم فهذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر وذلك بسبب إيمانهم فالأعمال من الإيمان من جهة ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة أخرى والله الموفق
رحمه الله فالأعمال الظاهرة أيكا وإن سكي نظاهري والباطنة لو إن سكي نزوتيا وإن سكي أبوي تصدق الإيمان سوكي قسكتا إيمان ma'ana idan mutum ya san yana da su to yana da imani babu su daidai gwalgwadon yadda ya rasa su daidai gwalgwadon yadda imanin shi yake ragewa wa biha ya tahaqqaq da kuma wannan ayyukan imanin shi ke tabbatuwa akwai ayyukan da idan an rasa su babu zancen imani ko wanda kuma idan an rasa su imanin mutum zai rage amma akwai asalin imani amma a ce babu aiki gaba ɗaya to babu imani kama kala ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalba wanda ya duk wanda ya imani da Allah Allah zai shiryar da zuciyar shi fal abdu idza asabatu al musiba ke bawa misali idan musiba ta same shi fa'amana ya yi imani annaha min indillah cewa wannan musibar daga daga wajen Allah take wa anna Allah hakimur rahim cewa kuma Allah mai hikima ne kuma yana sanya shi a gurin da ya dace ne rahim kuma mai rahama ne mai mai tausayi ne mai jin kai ne fi taqdiriha a cikin kaddara wannan musiba wannan musiba tana cikin rahamashi mutum ne bai san hakikanin abin da Allah maɗaukaki yake nuni ba amma alkhairi ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace ajabun li amri almu'min fa inna amrahu kulluhu khair idza asabatu sarra shakar fa kana khairan lah wa in asabatu dharra sabar fa kana khairan lah wa laysa dhalika illa lilmu'min yace wa annahu a'lamu bi masalihi abdi shi kuma Allah shine yafi sanin maslaha ta bawan shi me yake amfani ga bawa eh so da yawa kai mutum yana son abun amma ba alkhairi bane a gare shi wa asa an tuhibbu an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun so da yawa abinci misali mutum yana son abinci ya ci abinci shi bai sani abincin nan ko yana cutar da shi misali mai tension wannan in ya ci abinci mai gishiri yana cutar da shi mai diabetes ya ci abinci abinci asali abin da gina jiki yake ko amma ya ci in ya sha sukari sai ya sai ya cutar da shi yanan kaga abin ga raba shi da gishirin da sukarin shine hidace mishi shine yake daidai daidai da shi barantana Allah maɗaukaki wanda shi ne masanin maslaha ta bawa to annahu a'lamu bi masalih abdi adallahu qalba idan mutum ya kudurce wayannan abubuwan cewa musibar nan da ta same shi ya yi imani cewa daga Allah take sannan kuma ya san da cewa Allah mai hikima ne kuma mai rahama ne mai jin kai ne wajen kaddara wannan musibar kuma shi ne masani game da maslaha ta bawa to idan mutum ya kudurce wannan hadallahu qalbahu hidayatan khassa sai Allah ya shiryar da zuciyar shi shiryarwa wadda take ta musamman lirrida ga yarda da wannan musibar da Allah ya dora mishi wasabr da kuma haƙuri da kuma haƙuri me alaƙar rida da sabr rida tana saman sabr eh wance abun ga su su uku ne akwai na farko sabr ba a sabr rida sai shukur wanda za a ma idan musiba ta same shi sai ya haƙuri wannan su ne abubuwa guda uku da ake so kan mutum ya kasa da mataki na haƙuri mataki na biyu rida ya yarda da abin da Allah mishi wani zai haƙuri amma bai yarda da wannan musibar ba sai mataki na uku shukur shi yana saman rida ya yarda akwai wanda ya yarda amma bai baya godiya shi wani a'a wanda abin ga martaba yana kai martabar da ko da musiba ta same shi godiya yake saboda ya san hakikanin ta wannan musibar da Allah ya jarrabe shi da ita nema ce nema ce a gare shi kamar yadda hadisin wancan na manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayani walaysa dalika illa lil mu'min was sabr wat taslim da mika wuya wat tumanina da kuma abun ga samun nutsuwa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce innal ladina amanu lalle wa'anda suka yi imani wa amilus salihat suka kuma aikata aiki nagari yahdihim rabbuhum bi imanihim Allah yana shiryar da su da imaninsu mana da dalilin imaninsu fa hadafa almutaallaq sai ya shahi mutaallaq inna yahdihim yahdihim ila madha al'abun Allah bai bayyana shi ba saboda me yace li yashmala hidayatahum li kulli khair dan ya haɗe dukkan shiryarwa zuwa ga alkhairi ba a ce an shiryar da su zuwa ga abu dukkan abin da ke alkhairi ne sai Allah ya shiryar da zuciyar shi zuciyar su zuwa ga wannan abu wa hidayatuhum li tarki kulli shar kuma da shiryar da su daga barin dukkan wani wani wani sharri yace wa dalika bi sababi imani menene sababin wannan sakamakon imanin su ne Allah ya sakauta musu da wannan wal a'malu min al imani min jiha ayyuka suna cikin imani a wani a bangare guda wa min tamaratil imani wa lawazimihi min jihatin ukhra kuma tana daga cikin abinda eh wannan imani yake aifarwa ma'ana duk wanda yake da imani to imani shi yana aifar da aiki in ka ga mutum ya ce yana da imani zuciyar shi nadifa ce mai kyau ce amma kuma babu aiki to wannan yana gwada cewa mi imanin yayi rauni ko kuma babu shi ma gaba daya inda imani dole imani ya aihod da ya aihod da samarat an shi wanda su ne ayyuka min jihatin ukhra daga jiha guda wallahu almuwaffiq
رحمه الله وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها بيت المقدس قبل النسخ حيث مات أناس من المسلمين قبل أن تنقل الكبلة إلى الكعبة فحصل عند بعضهم اشتباه في شأنهم فأنزل الله هذه الآية وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منهم لطاعة الله ورسوله وذلك هو الإيمان وهذه الآية فيها بشارة كبرى وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين قل ذلك الإيمان أو كثر كما ورد في الصحيح إن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته ولكنه تأول تأويلا أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل فخطأه معفو عنه وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله
وقال الله تعالى الله مدوكي yana cewa wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum ai Allah bai kasance ba da zai tozartar da imani inna Allaha bin nasi la raufur rahim lalle Allah mai mai tausayi ne mai rahama ne ga mutane ke kathir min al mufassirina da yawa daga cikin malaman tafsiri fassarul iman sun fassara imani huna anan a cikin wannan aya wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum bis salati sun fassara imani da cewa abin nufi da imani shine sallah sallah ila al-qibla zuwa ga qibla allati kanu alaiha wadda suka kasance akan ta baitul maqdis ita ce sallar da suka fuskanci baitul maqdis da ita qabla an-nasakh tun kafin a shahi a shahi a canza qibla ta koma zuwa ga ka'aba haitu mata unasun minal muslimin yayin da wasu mutane daga cikin musulmi suka mutu qabla an tunqala al-qiblati ila al-ka'aba tun kafin a maida qibla zuwa ka'aba fa hasala inda ba'dihim ishtibahun fi sha'nihi sai wannan ya ba ya sanya rikitarwa ko ya rikitar da wasu daga daga cikin musulmi tun daga kibla na an canza to su kuma wayannan wanda suka mutu kafin a canza kibla sun yi sallah zuwa baitul maqdis kenan su ba su da lada tun da kibla ga inda ga inda wannan take ba su yi sallah zuwa ka'aba ba fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum kenan nan suka ce wannan sallah ake nihi da sallah nan da suka yi zuwa baitul maqdis kenan sallah na an kiraye ta da da imani sallah kuma aiki ce aiki ce ba aikin zuciya ba ce ba aikin gabbai ce duk da ke akwai aikin zuciya a ciki amma tana daga cikin ayyuka wanda gabbai suke aikatawa yace wa zalika anna salatan ila baitul maqdis fi zalika alwaqt yace wannan ko dalilin cewa sallarsu zuwa baitul maqdis a wannan lokaci iltizamun minhum bi ta'atillah wanda suka yi sallah zuwa baitul maqdis kafin a mai da qibla zuwa zuwa ka'aba wannan sun lazamci da'a ce ta Allah da ta manzo saboda Allah ya umarce su da da su kalli baitul maqdis manzo alaihi salatu wassalam shi ya umarce su wa zalika huwa al-iman wannan kuma shine imani menene imani imani ba kawai ka zo ka yi aiki ba imani ka yi aiki kamar yanda Allah ya umurce ka kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya umurce ka ba yanda kake so ba to su a lokacin umarnin da aka musu shine su yi sallah zuwa baitul maqdis kenan a wannan lokacin shine imani inda mutum a lokacin zai kiyaye sai ka'aba kenan kaga wannan ba aikin imani bane saboda bai tsaya ga Allah da manzon shi ba bace wa hadhihi al-aya ita wannan ayar fiha bisharatun kubra akwai babbar bishara a cikin ta wa hiya anna Allah la yudhi'u iman al-mu'minin bisharar da ke cikin ta shine cewa Allah baya tozartar da aikin mu'minai qalla dalika al-iman aw kathur wannan imanin yana da girma ko kuma ƙarami abin da ya wannan ya kankanta duk yanda yake Allah madaukaki baya tozartar da shi kama warada fi sahih kamar yanda yazo a cikin sahih inna Allah lalle Allah yukhriju minan nar yana fitarwa daga wuta man fi qalbihi mid adna mithqal habati khardal min iman wanda ke da a cikin zuciyar shi mafi karamcin mithqal habba wannan kama a kakkasa wannan ɗan komayya wannan a ce da wannan shi abun ga mafi kankanta hal abun ga nauyin mafi kankanta halitta min iman na imani ma'ana duk yanda imani yake kaɗan Allah maɗaukaki zai hudda mutum daga daga wuta in ya shiga cikin wuta aka tsarkake shi daga zunuban shi da ƙarshe zai makoma shi ita ce aljanna amma nan sai inda asalin imani eh sai yana da mutlaqul iman wanda ya rabu da mutlaqul iman shi khalid khalidun mukhalladun finna shi zai zama cikin wuta ne har abada bai fita daga cikin daga cikin wuta mun gane ko yana da la ilaha illallah la ilaha illallah ita dole ya kasance akwai ta la ilaha illallah kuma ba wai ta baki ba wadda take da sharuɗanta ya san me take nihi ya yi aiki da abin da take nihi daidai gwalgwado bai zo da abin da ke warware ta ba da kasancewa yana da yakini game da ita da dukkan sharuɗa da la ilaha illallah wannan su ne wannan haƙora na na mifta mabuɗi na la'ilaha illallah idan babu wa'annan sharuɗin abin ga mabuɗin baya buɗe baya buɗe ɗaki baya buɗe ƙohon kenan dole sai da wa'annan kan mutum ya ɗauka ce a kawai daga an ce la'ilaha illallah shi kenan in kawai an ce daga mutum ya ce la'ilaha illallah ya ta wannan akwai wannan kenan akwai matsala dole sai ya kasance yana da la ilaha illallah wadda take ingantatta to bayan hakan aka samu kasawa cikin aiki ayyuka ko kuma aikata ayyuka waɗanda suke ba su da kyau wannan mutum yana cikin mashi'a shi wanda babu asalin la ilaha illallah shi ba cikin abun shi mashi'a shi kawai shine mu inda ya mutu akan wannan khalidun mukhalladun finnar ha abada yana cikin wuta amma yana da wannan la ilaha illallah wadda take mai nagarta to yanzu yana da kuma manyan zunubai ko kuma wasu abun ga wajibat wanda bai aikata ba yana ƙarƙashin mashiya in Allah ya ga dama da rahamar shi ya gafarta mishi in kuma ya ga dama ya azabtar da shi daidai gwargwadon daidai gwargwadon zunubin shi amma da yanda za a duka ya danganta yana ƙarƙashin mashi'a shi yasa yanzu dan kaga mutum inda yana da asalin imani yana wasu zunubai baka ce ana azabtar da shi a cikin kabarin shi ko kuma wani kaga mutumin ƙwarai ne abun ga ka yanke da cewa yana cikin nema cikin kabarin shi wannan Allah kaɗai ya sani yasa sai wanda Allah ya ya nuna mai shine manzo alaihi salatu wassalam ya taɓa wuciya ta kabari ya wuce kabari biyu ya ce yanzu ana musu azaba kuma ya faɗi sababin da ya sa ake musu azaba gudan annamimanci yake yake yi tsakanin mutane gudan kuma hutsari baya kula da hutsari yanan ba in ba haka nan ba abin da ke da kwai shi ne wanda aka ga cewa mutum ne miƙaƙƙe mutum ne na ƙwarai ana mai kyakkyawan fata wanda kuma aka san haka nan ne ana jiya mai tsoro amma a yanke da cewa wani yana cikin adawa ko kuma yana cikin nema wannan abu ne wanda bai halitta ba yake wa bisharatun likulli man amila amalan qasduhu ta'atullah wannan kuma akwai hallo bishara ga dukkan wanda ya aikata wani aiki wanda a cikin aikin nan abin da yake nihi nihin shi shine Allah madaukaki Allah madaukaki wa rasuli da manzan shi ma'ana nan manzan shi ba ba saboda manzo yake aikin ba yana yi saboda da'a ga manzo aiki na Allah ne shi shi kadai eh babu wanda ake ma aiki ba ma manzo aiki manzo ana mai da'a ne wa atiyu Allah wa atiyu rasul eh wa huwa muta'awwilun aw mukhti idan ya kasance wannan zaman ya kasance idan ya haɗa cikin kuskure yana da ta'awili ko kuma yana da ko kuma akan kuskure amma nan ta'awilin ya kasance ta'awili ne wanda ya, gudana akan ijtihadi eh ba kai kawai ba mutum ya zo ya ce a shi bari abu kazan nan kaza ne yake gani ya yi tawilin shi ya sabawa ya sabawa malamai ya ce shi tawili ne a mukti ko kuma ya kuskure shi a matsayin shi na wanda ba mujtahid ba mujtahid mujtahid shi idan yayi ijtihadi a cikin mas'ala ya samu daidai yana da lada bi kamar yanda ya zo cikin hadisi idan ya kuskure kuma yana da lada guda kenan a cikin wannan duka saɓani wanda malumma wanda suka gabata suka yi balma har yanzu a cikin matsaloli na ijtihadi yanda aka yi suna da suna da lada sai malik ya ce kaza abu hanifa ya saba mushi yanda aka yi mutum baya fita daga cikin lada in ma ya samo daidai mun san dai da gaskiya guda ce a lokaci guda yana da wuya gaskiya ta zama biyu a lokaci guda yana yiwa ha yana yiwa gaskiya ta zama biyu a lokaci guda yago yana yiwa in ya kasance ikhtilaf tanawwu ne kamar yanzu misali at-tahiyya ta zo da siga daban-daban malamai wannan malami ya ce kaza ne wancan ya ce kaza ne dukan su eh abu ya zo da siga fiye da guda ka ɗau siga guda yana nan dukansu gaskiya ne amma in ikhtilaf da dad ne wannan gaskiya guda ce bai yiwuwa abu ya zama hori ya zama baki a lokaci guda daidai ne to a cikin wannan ma suna da suna da lada su mujtahidai amma ba kowa ke ijtihadi ba kawai ka ce a kai yanzu yanda kake a dan abun da abun da ka sani na larabci ka ce kai abun da kake gani wannan ayar kaza take ni kai ba mujtahidi ba dan dai kana dan jin larabci kadan sama sama eh kai ba kai ba kai dogaro akan wa'annan rasihun fil ilmi wanda Allah ya ce in an koma wajen su suke su suke fayyace al'amura a a kai da kanka ne kawai kace wannan fahimta fahimta ka za ka yi aiki wannan babu lada zunubi ke abun ko mutum ya samu daidai ko ya samu daidai akan zunubi yake saboda dole sai ka tsaya daidai gwargwadon wannan matsayinka in ka wuce matsayinka to ka shiga cikin wani abu aw nusikha dhalika al'amal ko kuma an shahe wannan aikin fa innahu innama amila dhalika al'amal imanan billah saboda ya aikin wannan da ya aikata ya aikata shi ne yana mai imani da Allah dalilin imanin shi da Allah ya yi wannan aiki wa qasdan li ta'atihi da kuma neman biyayya da ta'a ga Allah madaukaki walakinahu ta'awwala ta'awilan akhta fi amma sai dai yayi ta'awili wanda ta'awilin nan yayi kuskure a cikin shi aw akhta bila ta'awil ko kuma ya yayi kuskure ba tare da ta'awili ba eh nan ya abun me yake da suna ya kasance ta'awilin ta'awilin ta'awili ne sa'ir eh ba ta'awili wanda wanda zai zo shahe wani ijma'i ba kamar yanzu masaloli na aqida masaloli ne wanda babu wani wannan sabani a cikin su masaloli ne qat'iyya mutum ya zo ya ce wannan ar-rahman alal arshi istawa istawla ake ne ya saba wa duka sahabbai ya saba wa abun da me yake qurunul mufaddala ace kuma yana da lada ba da lada a cikin wannan saboda nan tawili abun da tawili ne wanda ya sabawa ijma'in ijma'in wanda su ne suka kowa sanin sanin nasosi na Qur'ani da sunan manzo alaihi salatu wassalam wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin sabilil mu'minin ita ce hanyar su da suka yi ijma'i akan ta sahabbai sun yi ijma'i akan waɗannan mas'aloli na na aqida kenan duk wanda yazo ya saba musu daga baya ce ake ya bata ba cewa cikin mas'ala akwai magana biyu a'a magana guda ce ke da kai gudai ba ta da ba ta da itibari ba itibarin guda kawai kuskure ce khata'uhu ma'fuun an wannan sa wannan kuskuren da yayi ana ana me yake da suna ana mishi afwa wa ajrul qasdi wa tawajjuhu ila Allah wa ila ta'atihi la yudayyi'uhu Allah ce amman ladan nihin shi da huskantar Allah nan akwai in ka lura abubuwa guda biyu ne akwai aiki aikin shi kuskure ne sannan akwai aikin zuciya wanda shine san san Allah kuma ya zaton cewa wannan hanya ce ta san Allah ya yi ta kenan aikin babu lada eh shi wannan aikin babu lada amma wannan niyyar tashi ita ma wani aiki ne wannan ita ce maganar da Sheikhul Islam ne ne ittida siratul mustaqim wanda ya ka misali da maulidi cewa tana yi wa wanda mai wanda yi ya samu lada suke ce a Sheikhul Islam ya ce ya ce yana samun lada wanda ya maulidi yana yi wa samun babban lada to Sheikhul Islam yana magana ne akan niyyar shi misali mutum ne wanda gashi shi ya dauka cewa haka nan ne ya dauka cewa hanya ce ta gaskiya shi duka abubuwan da suka bayyana a gare shi cewa hanya ce wadda Allah yana son ta ce sai ya zo ya aikata da ikhlasi ya zo ya aikata wannan abu to shi aikin wannan shi babu lada a kan shi amma san san da yake tsa abun san da ya ma annabi wani abu ne daban shi wannan ladan shi ladan shi daban mun gane ko in ya kasance tana yawa mutum abun ga babu bayani bai zo mishi ba shi kawai wannan ya ɗauka cewa wannan hanya ce wadda take ba ta da ba ta da shi dukkan aiki wanda aka saba wa annabi a cikin shi babu babu ladan aikin mun gane ko sai dai mutum yana iya samun ladan ladan niyya ladan niyya yace wa lihada qala Allahu anil mu'minin dan haka Allah madaukaki yace game da mu'minai rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah kakka kama mu idan muka muka manta idan muka manta wani abu da aka umurce mu da shi muka manta ba mu aikata ba ko kuma wani wanda aka hane mu muka manta muka aikata shi aw akhtana ko kuma muka yi kuskure قال الله على لسان نبيه قد فعل Allah maɗaukaki ya ce a bisa harshen manzon shi ya ce na aikata mana na muku wannan abin da kuka roƙe ni
رحمه الله وفي الحديث الصحيح إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له وكذلك من نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض او سفر او عجز او غيرها كتب له ما نواه من ذلك العمل كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث ابي موسى رضي الله عنه مرفوعا من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ويدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد
وفي الصحيح وفي الحديث الصحيح صحيح يا ذو أتكين حديثي وندك ingantacce wanda bukhari da muslim suka rawaito idza ijtahada al-hakim idan mai hukunci yayi ijtihadi fa hakama nan kaga yayi ijtihadi ba kowa ke ijtihadi ba sai wanda ke mai hukunci mai hukunci ko ba kowa yake hukunci ba sai wanda wanda ya kai zai iya hukunci kenan wanda ya kai matsayin ijtihadi fa haka ma sai ya hukunci fa asaba ya samu daidai walahu ajrani yana da lada biyu wa idza ijtahada idan yayi ijtihadi fa akhta ya wannan yayi kuskure walahu ajrun wahid yana da lada guda yana da lada guda to wanda bai kai ijtihadi ba yayi ijtihadi shi shi daidai kin shi ma bannan eh wa khata'uhu maghfur wannan kuskuren shi ana gafarta mishi ana gafarta mishi wannan kuskuren nashi wa kadhalika ya samu ka ce wannan kama a imma na fikihu sabanin da suke biyan da aka yi suna da lada a ci sun samu daidai ba su samu daidai ba suna da lada saboda su ijtihadi suka yi kokarin fito da abinda Allah yake nihi da abinda manzon shi yake nihi cikin nassi suka yi to duk yanda aka yi a cikin wasu wasu abin da ijtihadat din sun samu daidai cikin wasu kuma ba su samu daidai ba mun gane ko eh amma kai da ba kai ijtihadi ba kace kai ijtihadi kai ba ba da kai ake ba eh وكذلك من نوى عملا صالحا haka wanda ya nufi aiki na gari wa harasa ala fi'lihi ya kuma yi kwaɗayin yin shi ya bi hanyoyin duk da zai yi su wa mana abu mana sai wani abu ya hana shi min maradin na daga rashin lahiya au safarin ko bulaguro misali mutum yana san ya dubi duka hanyoyin da zai biye ya kai hajji yanzu sai da lokaci ya yi ya haɗa rashin lafiya au ajizin ko kuma kasawa ya bi hanyoyin bai ma samu kuɗin ba au gairi ko wasu wa'annan dalilan ko ke ba lahu manawa ana rubuta mashi ladan abin da ya ni min dalikal amal na wannan aiki kama tabata dalika fi sahih muslim kamar yanda ya tabbata a cikin sahih muslim hadisi abi musa radiyallahu anhu marfu'a na daga hadisin abu musa wanda ya dangana shi ga manzo alaihi salatu wassalam yace man marida wanda ya yi rashin lafiya aw safara ko kuma ya yi bulaguro kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima za a rubuta mashi abin da ya kasance yana aikatawa lokacin da yake cikin lahiya yake halin zama gida idan kaga mutum ya wannan ya ya saba da aikata aikin aikin ƙurai yana da yana da fa'idodin shi yana da fa'idodi masu yawa bayan ladan da ake rubuta mutum har in wani abu ya zo gitto hana mutum ya aikata wannan za a rubuta mishi ladan shi wa yadkhulu fi dhalika man aqadahu al-kibr kibar yana shiga cikin wannan wanda manyanta shekaru suka suka yi nisa nisan shekaru da girma shi ya sanya shi ya zamna ya kasa ya kasa aikin da yake yi shi ma za a ci gaba da rubuta mashi ladan shi tare da cewa bai yi aikin ba amma za a rubuta mashi ladan ladan aikin shi da sauran lokaci ko muna iya ƙara ko mu tsaya mu tsaya nan kenan ko sai mu shiga a yanzu bayanin bayanin yake hakikar imani damar littafin muka ce ya kumshi bangare nawa ya bayyana a cikin mukaddima cewa littafin ya kumshi bangare uku ɓangare na harko yana magana ne akan hakikar imani da ma'anashi na biyu abubuwan daga wanda daga su ne ake ake samun imani na uku shine samarat fa'idodi na na imani littafin akan wannan abubuwan uku ne yake bayani akwai tambaya game da
su sahabbai dukkan su mujtahidai ne ko
ai dukkan su a mujtahidai kamar yadda Umar ne ya yi ijtihadi da janaba ya sami sai ya abin ci wannan da ijtihadi eh daga daga ijtihadi su sahabbai miza su da sauran mutane su suna tsayawa kowa na tsaya bakin haddin shi ba kama ba kama yanzu ba ne ba da abin da mutum bai sani ba kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana nan suna zuwa su tambaye shi eh suna tawakkuf suna tsaya wannan tsaya daidai haddin eh amma mu nan yanzu mutum sai ga yana iya magana a kan komai diba umar matsala take zo mishi sai ya haɗa mutanen bada su diba su tattauna matsala wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yace tunda akwai wanda ake ma ilhami kamar yadda ya kasance cikin al'ummomin da suka gabata sai a cikin wannan al'ummar da umar ne wanda wahayi yake zuwa yana muwafaka da da ra'ayin shi amma duk da wannan mas'ala ta zo diba wanda yake taka tsantsa yanda yake hada yake hada sahabbai domin adiba mas'alar tare amma yanzu Allah al-musta'an bai san komai bai san komai cikinsu ba wannan wannan shi kan haɗari yake haɗari babba yake ya karanta ilamul muwaqqa'in na ibn na wannan ibn al-qayyim kama kama wannan ne yake takardu ne yake yake ma Allah yake wannan magana da sunan Allah kuma yana sa kashin shi shi da Allah kuma za su haɗu zai haɗu da Allah Allah kuma zai tambaye shi a ina ya ce Asin da Asin da
Huh?